con la المناصير والمؤمنين والمؤمنات والمناصير والمؤمنين يا همة الشهيدين الآن وهب الحمد لله المتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أنزلوا رحمكم الله
وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا منا لفي خلق جديد وإن تعجب in ka yi mamaki ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ka yi mamaki daga sarrafin taɓa ko alfafar kafirai daga gare ka ma'ana an kai kayi ne zama da kana mamakin sarrafin da kai da suke yi to fa ajabu ai wannan wato masancanci ne bil ajabu da ban mamaki amma ƙauluhun wato abin mamakin shine ƙauluhun faɗinsu munkiri ne suna masu inkari ba su da tashin alkiyama suna cewa a yi na a yi zakon na turaban idan muka kasance turbaya yanzu a yi na lafi halƙin jadidi za mu kuma taso a cikin wata halitta sabuwa yanzu bayan mun mutu wato mun zama ƙasa to kuma za a kuma taso mu a mana a yi mu zama wata halitta to wannan wato abin mamakin shi ne wato su sun manta cewa ka babu su ka kare aka yi su eh babu su ka kare aka yi su eh shi yasa wannan abun abun mamaki ne su su rika faɗa wannan li'anal qadira domin mai iko ala insha'il khalqi bisa farar da halitta wato tunda babu ita eh wato ba ma takaddama da abin da ya gabata ala gairi misalin bisa wani misali bisa wani wato misali to qadirin mai iko ne ala yadatin bisa dawo da su eh shi da yayi su kakkare babu su to kuma dawowa da su ne zai masa wahala abin da masu a ce a kage abin da babu shi ba a yi shi ba shi ne mai wahala amma an yi abu a sake mamita shi ba wata wahala ne da shi ba to babu su allah ya yi su ku fil hamdu jini fil mawta ainihin ta haƙiƙu wata haƙiƙu lula wata silu sani ya ce wani halar min bayan huma ala rauzaini أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار ula'ikan da zina kafaru ula'ikan wancanan ka su ne wanda suka kafirce birabbihin da ubangijinsu ko ula'ikan wancanan ka al'aglalu hukumai wato sun tabbata fi a naƙi cikin wuyayensu ko ula'ika wancanan ka dai ashabu ne da su ne yan wuta هم فيها su خالدون dai masu dawwama ne fiha a cikinta wannan zala wato wannan aya mai zuwa ta sauki ya sauka fi istijali cikin neman gaggauto wasu ga al'azaba a azaba suna neman wato in dai lamarin nan gaskiya ne to a gaggauto musu da azabar to wato suna faɗan haka ne istihza'an dan dan izgili ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم
masula المرسلات wasu ta'ajirunaka bisayyaci ya rasulullahi suna neman ka gaggauto musu bisayyaci da azaba kaunar hasanati kafin wato hasana ita ce rahama wa kada karfin kabli himar masulat wato misalai wato al'ummatai da suka gabata za su ba musu misali su sun shuɗe min kabilin gabansu kafin su su zo an yi wasu al'ummatan da al'ummatan suka zo suka sarrafantar da manzanninsu kuma abin da ya sauka gare su ya sauka gare su kowanne da irin nau'in halakawar da aka aka yi aka aka yi masa to masulatu din nan jam'u wato masulatu bi jam'u masulatu kenan masulatu bi wasu samuratu ai wato uqubatu amsalihim uqubobin wato irin wato misalansu min al-mukazzibina daga wanda suka sarrafantar da manzanninsu wato duk irin wannan ya riga ya fi suna neman wato a gaggauto musu da azaba ya yi kafin wato a kafin ma rahama da ake gaya musu in sun imani za su samu to irin wannan misalce misalce misalcen ya shuɗe wasu sun ji labari wasu kuma sun gani da idansu sun ga alamomin wato abin da ya faru da wa'ancan eh to yanzu shin ba za su yi izina da irin wannan ba وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم hakika dai ubangijin ka wallahi ma'abucin wato ga- gafara ne da nasu ga mutane ala bi ma'ana ma'azulluhu tare da zaluncin su wa illa da ba don haka ba lam yatru ala zahari hada bata ubangiji ba zai ba ko da dabba ɗaya a bayan ƙasa ba وإن ربك لشديد العقاب hakika dai ubangijin ka wallahi mai tsananin hukuma ne liman asahu ga wanda ya saba masa ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر wai kullu da zai na kamaru wa'anda suka kafirce suna faɗa suna cewa me ya hana wanzula alaihi ayatun a saukar da aya ga alaihi ya ala muhammadu bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya zauna a- me ya hana a saukar masa da aya daga da aya na rabbihi daga ubangijinsa kan asa kamar yadda aka ba annabi musa sanda sanda walid da hannu wannan ati da kuma irin taguwan nan wasu aka ba na misali kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce inna ma anta munziru kadai ne kai ya rasulullahi ne gargadi ne kawai eh mukawwibul kafiri ne kai mai tsoratar da kafirai ne walaysa alayka ityanul ayati wato kawo kawo ayoyi wato ba naka bane eh a kawo ayoyi wannan ba naka bane kai dai an aiko ka kai gargadi eh wanda duk bai bi ka ba bai bi Allah bai yi da Allah ba to ai masa gargadi eh wanda kuma ya da ai masa albishir abinda ka zo kai kenan ba kai ne zaka ka aya ba Allah ne yake zuwa da ita Mhm.
ولكل قوم هاد kowanne wato kowace al'umma tana da halin ainihin annabi ya tsuhu da yake kiran su ilarar dihim zuwa ga ubangijin su jumari da dihim da abinda yake ba su min ayatu na daga ayoyi labi ma ya fita da muna ba da abinda su suke nema ba eh abinda aka aiko manzan da shi shi zai ba su a ba su ne zan manzon zai zo su ce ga abinda suke so a kawo musu ba eh to ba haka ake ba dole su tsaya su ji abinda manzo ya zo da shi su bi kawai shine magana الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد Allah shi ne ya san ma ta hamilu kullu unsa dukkan abin da wata mace take wato take ɗauke da shi min zakarin namiji ne an unsa ko mace wahidin guda ɗaya ne wa mutu addinin da kuma mai yawa na- wato ɗaya ne a cikin ko yan biyu ne ko yan uku ne ko nawa ne da ubangiji shi ya sani ga da zalika da wani wannan wa ma ta gizul arham da abin da mai haifa take tauyewa ai muddatul hamli wato mudda wato ciki wa ma tazdalu da abin da take ƙara minhu da gare shi وكل شيء عنده بمقدار kowane abu a wajen ubangiji yana da wato gwargwado ai bi kadarin da gwargwado wa haddin da iyaka la ya tajawazu ba abin da zai tsallake abin da Allah ya kaddara masa عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال واختلفوا فيما تجيب والأرحام wato malamai sun tsafa sun yi sabani a cikin faɗin ubangiji da ya ce fi ma ta giye فيما تجيب fi ma ta والأرحام giye wal arham وما تزداد kuma ta za abin da wato kwaifa take tauyewa da abin da take ƙara shi وقيل wani kaulin aka هو ce جثة الولد na'am هو جثة shi الولد ne jikin alwalade wato ɗan da za a haifa فإنه قد يكون كبيرا zai iya zama wato babba ne وقد يكون صغيرا zai iya zama ƙarami ne وقد يكون تام الأعضاء zai zama mai cikakken wato gabbai ne وقد يكون ناقصها zai zama mai tauyayin gabbo- gabbobi ne وقيل هو مدة ولادته wato wakila wani kolon aka ce mudda wato haihuwarsa ce فإن أقلها ستة أشهur domin bayan na akalla hakika dai mafi karancin da shine wata shida عند الكل a wajen kowa a gurin kowa وقد تكون تسعة أشهر za ta iya kasancewa wata tara وأزيد عليها ko kuma ta ƙara ma ta iya ƙara akan haka إلى سنتين إن أبي حنيفة har zuwa zai iya kaiwa shekara biyu a kuma abi hanifata إلى أربعين عند har الشافعي zuwa shekara hudu a gun ilimamu shafi'i إلى خمسين عند مالك har zuwa shekara biyar gun imam maliku ويا wannan ku sai an yi bayani نعم، eh نعم.
eh, bai ƙara wani abu ko a hamshin ba
إيه. إيه، كله.
bai bai yi bayani a hamshin ba إيه.
to to mu je
ويا أن الضحاك بن مزاحم an rawato da cewa abdulhadu bin muzahimin تابعي tabi'i ne مكث في بدن أمه سنتين ya zauna a cikin mahaifiyarsa sanda aka yi ciki da shi ya shekara biyu وأن مالك رضي الله عنه cewa imam maliku allah ya yarda da shi مكث في بدن أمه ثلاث سنين ya zauna a cikin mahaifiyarsa shekara uku على ما في المحاضرات na على ما في المحاضرات أبن دي زوا أسكن.
السيوطي
a bisa abin da ya zo a cikin mahadarori na limamu suyuɗi وأخبر مالك maliku ya ba da labari جارة له cewa wata makociyarsa ولدت ثلاثة أولاد ta haifi yaya uku في سنتي عشرة a سنة cikin shekara goma sha biyu تحمل أربع سنين tana yin ciki shekara hudu وهرم ابن حيان na وهرم wa harama ibn ibn hayyan ya haramta هرمها to harama ya tsufa بقي في بدن أمه ya zauna a cikin mahaifiyarsa أربع سنين shekara hudu ولذلك تسمى هرما wato saboda haka ake ambatan ake tustiya kenan ko إيه.
ake ambatan ta harama wato tsohuwa إيه. وعن وعن الحسن an karbo daga hassan الغيبة algid wato wato tawayan nan أن تبع لثمانية أشهر shine wato ta haifi wato abin haihuwa a ce wata takwas أو أقل من ko ذلك mafi karanci daga wata takwas والازدياد wato ƙarin أن تزيد تسعة أش- على تسعة shine ta أشهر ƙara akan wata tara
وفي إنسان العيون ya zo a cikin insanin uyun قال الاختلاف في مدة حمله صلى الله عليه wato an yi وسلم saɓani a cikin muddar wato ciki da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وقيل بقي في بدن أمه تسعة أشهر wani kawai aka ce ya zauna a cikin mahaifiyarsa shi wato wata tara كملا wata tara cikakku وقيل عشرة أشهر wani kawai aka ce wata goma وقيل ستة أشهر wani kawai aka ce wata shida وقيل سبعة أشهر wani kawai aka ce wata bakwai وقيل ثمانية أشهر wani kawai aka ce wata takwas ويكون ذلك آية wannan zai zama aya كما ne أن عيسى عليه السلام kamar yadda annabi isa alaihi salam ولد في الشهر الثامن an haife shi a cikin wata na takwas معنى كما قيل به كما نس ما نسله كما والمنجمين kamar yadda wato malamai da wasu masu ilimin taurari suka على nasanta أن من يولد في الشهر الثامن wanda aka haife shi a wata na takwas لا يعيش ba zai rayu ba بخلاف التاسع saɓanin wanda aka haifa a wata tara والسادس wanda da- na والسابع والسادس wato wanda aka haifa a wata bakwai da wata tak- da wata shida هو أقل مدة الحمل shine mafi wato karancin mudda ciki Mhm.
عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال ta'ala alimul gaibi ubangiji shine masanin abin da ya faku wa shahadatu da abin da yake bayyane ma gaba abin da ya faku wa ma shuhidu da abin da ake gani alkabiru shine alazim mai girma almuta'ali wato mai ɗaukaka ala khalqi bisa halittarsa bil qahr da rinjaye wa Mhm.
سواء منكم من سر القول ومن جهر به daidai ne minku da a gar- da gare ku fi ilmihi ta'ala cikin ilmin Allah ta'ala daidai ne a wajen ku man asarar kaula wanda ya ɓoye zance wa mun jihar bihi da wanda ya bayyana da ka ɓoye da ka bayyana duk ɗaya ne abin ubangiji ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار amma huwa da wanda yake mustafin wato mai suturtuwa na billal da dare wato yana ɓuya bisa lamihi da duhun dare wa saribun da kuma mai bayyana bisa hamihi da tafiyar safi sabbihi ai ɗariƙihi cikin tafarkin sabbin da da yini a yinin rana له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله illa da hu mu'aqibatu shi mut- shi insan shi mutum wato yana da masu bibiya ai mala'ikatun mala'iku ta ta ibuhu da take bibiyar sa wato take wato gadin sa min bayyana yadayhi akwai mala'ikun da suke gaban sa wato qudamahu gaban sa wa min halbi da akwai wanda suke wara'i bayan sa ya bazunahu suna kare shi min amrillahi daga wato lamarin Allah ya bi amrihi muna kare shi bi amrihi da wato umarnin ubangiji mu suna kare shi min aljinni daga sharrin aljanu wagairu wagairihim da wani su ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم inna la haqiqa allah la yughayyiru ma bi qawmin baya canja abin da yake ga mutane ma'ana la yaslubuhu ni'matahu ni'matahu Allah baya sun ce wa mutane ni'ima da yi musu hatta yi gayyuru ma bi anfusihim har sai dai sun canja abin da yake wato ka tare da su min alhalati daga hali aljamilati kyakkyawa bil ma'asiyati da sabo wato ubangiji ba zai canja wato halitta ba zai canja abin da yi wa mutane ba idan Allah ya mana ni'ima ya wa al'umma ni'ima to ba zai janye wannan ni'imar ba sai da dalilin abin da mutane suka janyo na canja wannan ni'imar idan ubangiji ya yi ni'ima to kamata ya a gode masa da biyayya eh ba a gode masa kuma wannan ni'ima a yi amfani da ita wajen saba masa ba to idan an amfani da wannan ni'imar ta saba masa to shikenan a koyaushe ubangiji zai iya janye wannan ni'imar ko kuma ya sauko wata wato wani ibtila'i akan wannan ni'imar وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له idan Allah ya fi yadda wato su an ai azaba ya nufi azaba da komin da mutane to fara marar da lauru babu wanda zai mai da wannan abin wato ce ba zai faru ba Eh, ba wanda zai juyar da shi wannan abin yadda Allah ya kaddara shi to zai zo zai zo zai afku haka kuma zai afku وما لهم من دونه من وال kuma da wato ba babu wato ba su da wato walin mai kare su min duni ko ba bayan Allah eh malamin waliman arada Allah bi musu amma inda Allah wanda Allah ya nufi wato mummunan abu da su ma'ana wanda ya Allah ya nufi musu azaba to ba su da wani mai karewa min duni ai wani Allah ai gairi yi wani sa min din nan za a yi su za a yi dace ba wanda zai hana wannan wato abin da Allah ya nufi ya same su to ba wanda ya isa ya hana shi ya same su هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال huwa allazi yurikum albarqa ubangiji shine wanda yake nuna muku albarka wato walqiya khawfan dan tsoro lil musabirin ga matafiya min as-sawa'iki da zawawaki eh min as-sawa'iki daga zawawaki domin matafiya suna cikin daji ina da lafiya domin idan idan matafiya suna cikin daji suka ga wato suka ga tsawa to wannan tsawar da suka gani to wannan za ta ba su za ta ba su tsoro eh za ta ba su tsoro wannan tsawar saboda a daji suke wannan tsawa za ta ba su tsoro ko saukar ruwa wato wato in suka ga hadari suka fara ganin walƙiya to shine ma farko to abin zai ba su tsoro domin suna daji ba gurin fakewa ruwa in ya sauko zai doke su kuma tsawa in ta sauko in dai har ta sauka kan abu to dama halakar da wannan abin take to shi yasa idan ubangiji wato ya ɗauko hadari to hadarin nan wato zai zama waɗansu suna tsoro wasu suna wato farin ciki ka gani shi yasa yake cewa huwa allazi yurikumul barka shine wanda yake nuna muku wato walƙiya khawfan dan tsoro lil musafirin daga matafiya min sawaiki daga wato tsawawaki domin tsawa ta zo za ta iya samun matafiya wadama'a da kuma wato tsammani da kwaɗayi lil muqimi ga mazaunin gida fil matsar cikin ruwan sama mutum yana gida ya ga walƙiya to sai ita tsammanin za a samu ruwa ruwa alheri ne kuma rahama ne wani shi'un وينشئ السحاب الثقال ubangiji shine yake halitta ashaba giragizai a sikala nauya mato nauyaya wato giragizai masu nauyi wanda suke yin nauyi bil matsar da ruwan sama ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته to shi kuma ra'adu yana yin tasbihi da yaban ubangiji me ra'adu huwa malakun shi an ra'adu mala'ika ne muwakkalu abin wakilta bi sahabi wato da girgije ya suku shi yake kore girgije to shi yana yin tasbihi multabisan yana mai shuɗanyuwa bi hamdihi da yaban ubangiji ya ƙulu yana cewa subhanallahi wa bihamdihi wal mala'ikatu haka nan ma wa yusabbihu al mala'ikatu mala'iku ma suna tasbihi min hifatihi wato daga wato tsoron tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال to saboda haka su ma mala'iku suna yin tasbihi min khifatin la min khifatihi daga wato wato tsoron Allah da kuma ganin kwarjininsa da ganin girmansa eh suna ganin girman Allah wato suna da kuma kwarjininsa saboda haka sai su ta tasbihi suna tsarkake shi wa yursilu sawa'iqa ubangiji shine ya aiko yake aiko da tsawawaki shi a sawa'iqa din nan wahiya na ita wuta ce ta kharuju take fitowa min sahabi daga girgije wa yusibu bi haba min shabu sai ya samu wanda ya so biha da ita fata harku shi kenan sai ta kona shi nazara wato wannan aya ta sako ne fi rajulin cikin wani mutum ba asa ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam man yadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wanda zai kiransa zuwa ga addinin musulunci faƙari sai ya ce man rasulullahi waye manzan da ya aiko ka waman lahu waye ma allan da kake magana a min zahabin shi wannan allan na dinare ne ko shi an fiddatu ko kuma na azurfa ne an nuhasin ko kuma na wato darma ne to fa nazarar bihi sa'ikatu shikenan sai tsawa ta sauka a kansa ba za a bar da ƙofi ra'asi sai ta tafi da ƙoƙon kansa wani yawon su dai alkufaru kafirai yujadiluna suna jayayya ai khasimun annabi sallallahu alaihi wasallama suna da jayayya suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam fillahi a cikin lamarin Allah wa huwa shadidul mihal shi ubangiji shine mai tsananin karfi aw al afd ko kuma mai tsananin ruko domin idan ya ruko ba mai kubcewa da ba wanda zai iya kubcewa da rukon sa an karbo daga Abdullahi na Abbas Allah ya ji da su man sami ar-ra'ada wanda ya ji wato tsawa faqala Ƙarƙar ya ce, subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi Tumanin lalzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi وهو على كل شيء wa huwa ala kulli shay'in qadir.
ف- فأصابته سائقة Sai wannan tsawa ta same shi.
فعلي ديته Allah ya ce to amma za Allah hadisi ne ko?
عبد الله بن عباس Eh, Fa Allah ya dina tudiya to ya ce to diya wannan mutumin da ya halaka ta na kansa. In dai ya faɗi wannan aya. Mhm.
له دعوة الحج lahu da awatul haq kira wato na gaskiya ya tabbata ga Allah ta'ala ai kalimatu kalmar sauhiya la ilaha illallah wa ce la ilaha illallah
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ barin wa'anda wato yad'una min duni wanda suke bauta kuma bayan Allah ya gaidi wannan sa wa hubal asnamu sune gumaka to to wa'annan gumakan da ake bauta musu to la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa masu bauta musu bi shay'in da wani abu ba mimma ya ɗalibuna hu daga wato abin da suke nemansa wato gumakan da suke bautawa wato duk abin da za su nema abin gumakan gumakan ba za su iya ba su ba in in da tsaro suke nema gumakan ba za su iya ba su ba in wata fa'ida suke nema gumakan ba za su- ba za su iya ba su ba in ma kuma nema suke wato wani tsaro suke nema to gumakan ba za su iya tsare su ba shine ubangiji ya ce la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su wato amsa musu wani abu ba ma ya rubun hudu abinda wato suke suke neman su abin goma kan illa ka ba su likafai sai dai amsa wannan ta kamar mutumin da ya shimfiɗa hannunsa ya kasu ja mutu ba su likafai kamar shimfiɗa hannun wato wato kamar wato amsawa wanda ya shimfiɗa hannunsa ilal ma'i zuwa ga ruwa ala shafi bi'iri a gefen rijiya wato ya je gefen rijiya ya zo bakin rijiya ya shimfiɗa hannunsa eh, ya duhu yana kiran ruwan liya bulga famu don ya je ya shiga ba ya je ya shiga bakinsa daidai dai waye ya fito daga rijiya ya je ya shiga bakinsa eh birti bayi da dagowarsa min albir daga rijiya ya ne zuwa gare shi to ma huwa bi baligi eh ruwan ko ba zai ba zai ba zai riske shi ba ai ma huwa bi baligi ba zai riski bakin nasa ba zai je ya shiga bakinsa ba abada har abada banda zalika ma huwa bi mustajibina lahu haka nan su ma ba su zama masu amsa musu kiran da suke ba har abada ba za su ansa musu ba in dai wato za su ansa musu to wannan wanda ya je bakin rijiya ya iya haka ya ce ruwa fito in shi- ka shiga bakina to ruwan ya fito in shiga bakinsa eh in dai har wato za su ansa musu balle ba zai yi ba mustahili ne وما دعاء الكافرين إلا ضلال kiran kafirai wato ma'ana ibadan kafirai wato bauta wa kafirai wato kafirai da suke gumaka eh, wato auka kuma ana nufin hakika dukkan kafirai wato illa fi dalali wato zarta wani zai amsa mata ba لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا mutane وظلالهم بالغدو والآصال dukkan suke cikin sammai da kansai suna sajada ne ga ubangiji sau'an wato bisa biyayya kamar mumine mumine ba tilas a tare su sun imani wa karhan da kuma waɗanda suke yin wato sajada dole kal munafiki na kamar munafikai wa man ukriha da wanda aka kuma tilasta masa bisabil takobi wa zilaluhum inuwoyinsu ma suna sajada ga Allah luguduwi da safiya wal asar da yammaci domin duk sanda ka tafi wato sajada to ita ma inuwa ka ta tafi ita ma ta tafi ta sajada ga ubangiji قل من رب السماوات والأرض kul ka faɗa ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam faɗa lika muka ga mutanen ku ce waye ubangijin sammai kuma waye ubangijin kasai samman nan duk da kasan nan waye ubangijin su قل الله to ka ce musu kai muhammadu ka ce musu allah ne ubangijin su illa mai kuluhu in su ba su ce allah ba ne domin la jawaba gairu ba wato babu amsa wani wannan ولا فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ba ka gaya musu ka ce afatta hattum min duni auliya shin yanzu kun riki macibanta su ne wato gumaka min duni kuma ba ubangiji ai gairi wani sa kun riki gumaka ta abu duna ha da kuke bauta mata wata latar da gona li'amfusin naf'an wala darrar wata ba su- ba za su mallaki wato wani amfani ko cutarwa ga kawunansu ba Eh, wata rakto kuma kuka bar malikuhuma kuka bar malikahuma kuma mamallakinsu eh za ku zo ku riƙi wannan gumaka waɗanda gumakan nan ba za su iya janyo wa kansu alheri ba ba za su iya kuma kare wa kansu wani sharri ba ballantana ko su janyo muku masu bauta musu ko kuma su kare muku to ku je kuna bauta musu kuma ku bar malikahuma ku bar mamallakinsu wanda mamallakinku shine mai mulkinku mai mulkinsu wannan istifhamin tabdihi ne ursawa ne hal yasawi قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟
wannan barka ce musu hal yasawi amma shi yanzu makaho zai daidai wal basiru da mai gani ma'ana kafiri zai daidai wal mu'minu da mu'mini ba su yi daidai ba Mm. an har tasawi zulmatu ko kuma wato a zulmatu dufai za su yi daidai shine kafirci shine dufan wannan da haske wato ai al'imani wal kubru imani da kafiri za su za su za su daidaita la ba za su daidaita ba قال في التاويلات النجمية ya fara a cikin tawilatin najmiya الأعمى al'ama makaho من يرى غير الله مالكا wanda wato yake ganin wato mai mamallaki shine wani Allah ومتصرفا في shi الوجود ko shine mai tasarrufi a cikin samuwa والبصير wal basir basiri ko mai gani من يرى مالكا من لا يرى مالكا ولا متصرفا في الوجود wanda baya wanda malla wanda baya ganin wani mamallaki ko mai tasarrufi a cikin samuwa illallah eh غير الله gairullahi wani Allah وأيضا الأعمى ba ai dantana kuma al'ama makaho هو النفوس eh su ne wato zukata لأنها تتعلق بغير الله domin tana rataya da wani Allah ne وتحب غيره kuma tana son wani Allah والبصير mai gani kuwa القلوب su ne zukata لأنها تتعلق بالله domin ita tana wato rataya da Allah وتحبه tana kuma son Allah الأعمى makaho من عمي بالحق wanda ya makanta da biran gaskiya وأبصر بالباطل kuma ya yake wato yake ganin batili shine gaskiyar والبصير basiru mai gani من أبصر بالحق wanda yake gani bil haqqi da gaskiya وعمي kuma بالباطل ya makanta da batili والأعمى makaho dai من أبصر بظلمات الهوى na'am من أبصر بظلمات أبصر بظلمات wanda الهوى yake gani da wato dubban wato makanta هوى wato yake gani da dubban wato son zuciya والبصير shi mai gani من أبصر بأنوار المولى wanda yake gani da wato hazake-hazake na ubangiji فكما لا تستوي الظلمات والنور kamar yadda wato dubbai da da hazake kamar yadda duhu da haske ba za su yi daidai ba كذلك لا يستوي الشرك والإنكار haka nan wato shir- shir- wato sh- wato shirku da inkari ba za su yi daidai ba والتوحيد والمعرفة haka nan da tauhidi da mariba wato wato da shirku da inkari bangare da yake nan eh da ma'arifa da tauhidi su kuma bangare ne ba wancan ba za su yi daidai da wayannan ba نعم وعبر عن الشرك بصيغة الجمع ya yi ta'abiri an shirku ga shirku da siga ta jam'i لأنه أنواع domin shi shirkun anwa'un nau'i nau'i ne شرك النصارى akwai shirku na nasara شرك اليهود akwai shirku na شرك yahudawa عبدة الأوثان akwai shirku na wato masu bautar gumaka شرك المجوسي akwai shirku na majusawa غيرها بخلاف da التوحيد wannan wannan sabanin tauhidi alhamdulillah eh, tun da yake kowanne da kowanne shirkunsa da abin da ya yi imanin sa yake eh, su yahudawa da abin da suka imani shine suka suka kafirce wa Allah haka nan su ma nasara haka haka ma mujusawa suke eh, su ma haka nan su kuma wato wasaniyun su ne abadatul ausan ko to su ma nasu irin nasu shirgin su kuma daban yake kowanne da irin nasa eh amma dukkansu kowannensu shirgun bai zama wato waɗanda suke kan wato addini waɗanda suke kan addinin annabin da aka aika musu kafin bayyana manzo Allah eh kuma suke kan addinin daidai to kuma a wannan zamanin su ba mushrikai bane amma daga bayyana manzo Allah idan ba su bar wancan ba sun dawo sun bi manzo Allah to su kuma wannan ba ba addini suke ba eh ba addini suke ba Eh, dama yana daga cikin sharaɗin kowane manzo da aka aiko ya yarda da cewa idan manzo Allah ya zo to addininsa ya shafe domin addinin islam huwa nasukul adiyan ko shi addinin musulunci kowane addini ya shafe kamar yadda littafin da aka aiko manzo Allah da shi ya shafe kowane littafi eh ba wani littafi da ya saura da za a aiki da shi in ba alqur'ani ba shi kadai za a aiki da shi saboda haka kuma addini shi kuma inna dina inda Allahil islam addinin musulunci shi ne addini a gurin Allah Eh, saboda daga bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane addini an gama da shi Eh, in dai mutum ya yi- wanda yake son ya bi gaskiya to shine zo ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, amma muddin baka bi manzo Allah ba ba kai ba addini kake ba ba addini kake ba addinin ka ba karɓaɓɓe ne ko da irin wancan asalin kake ba wanda aka aiko asalin ko da shi kai da kake yi eh, ba a samu wani canje-canje a cikinsa ba to amma za Allah ya bayyana ba ka bi shi ba wancan addinin ba yi da wani amfani domin ba ba ba a yin sa eh, zuwan manzo Allah ya shafe shi eh,
نعم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم an ja'alu aw- ko kuma su sun sanya wato abokan tarayya lillahi ga Allah eh am ja'alu lillahi shuraka'a eh su kafirai ko sun sanya wato sun sanya abokan tarayya ga Allah wanda suka yi halitta ka halkihi fata shaba na halku sai halittar da suka yi ta kama ai wato da ai halku shuraka'i ita halittar wato su nan wato wa'anda suke tare suka aka tara su da Allah din nan wato halittar da suka yi sai ta zama ta yi kama bi halƙin lahi da halƙin da halittar Allah ya fata shafa kalkal ko sai halittar ta yi kama wato ta yi kama ya fata shafa kalkal Eh, sai ka wato sai ta yi- sai ta yi kama wato alaihim a kansu ba a taƙadu sai suka yi itiƙadi suka ƙudurci istiƙaƙa ibadatihim wato cancantar bautarsu bi halƙihim da halittarsu wannan istifhamin inkari ne eh istifhamin inkari ne ma'ana istifhamin inkari wannan abin ba haka yake ba eh eh am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka halqi eh wannan shine istifhamu wato ai abin ba a yi shi ba eh ba su halitta ai kamar halitta Allah ba eh eh, wato sun sanya abokan tarayya da suka halitta kamar ka halqi kamar halitta Allah akwai wanda ya halitta kamar halitta Allah to kaga istifhami inkari ne babu wannan halittar eh fata jaban halhal sai halittar ku tai kama da juna alaihim gare su kaga babu ita wannan halittar shi yasa wannan istifhami na inkari ne babu wannan babu wannan wato halittar ba su yi ba domin babu wani abu da suka yi wanda yake za a ce yayi kama da irin abin da Allah ya yi eh ba wanda zai halitta irin yadda Allah ya yi laysa amru kadhalika lamarin ba haka yake ba wala yastahiqul ibadatu illa al-khaliq ba wanda ya halicci wato abota masa sai mai halitta Allah tabaraka ta'ala shi kadai ya ga shi ne kadai ya cancanci a yi masa bauta eh domin babu wanda ya aiki irin nasa Mhm.
ولله خالق كل شيء ka ce Allah shi ne mahalicin kowane abu la sharika lahu babu abokin tarayya lahu gare shi fiye a cikin wannan wato halittar ba la sharika lahu fil ibadati babu abokin tarayya gare shi fil ibadati haka nan ma a cikin bauta وهو الواحد القهار ubangiji shine alwahidu makadaici alqahar mai rinjaye li ibadihi ga bayansa eh darba masalal haqqi wal batil ubangiji ya saba misali na gaskiya wal batil da batil fa qala sai ce anzala أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيء زبدا ya رابيا anzala ta'ala Allah ta'ala ya ya saukar da ma a ruwa min samai daga sama fasalat audiyatu sai wato waji waji da wato gulabe duk sai su ne shige na suka cika har suka wato har suka wato suka zama wato suna gudana wato suka zama suna gudana da kadar ha gwargwaron ta ainihin gidarar miliya gwargwaron cikarta fata mala sailu sai wannan gudu fata mala sailu sai wannan gudu ruwan ya ɗauko zabanan kumfa rabiyan ai aliyan maɗaukaki alai a kansa wato huwa ma ala wajihi wato huwa ma ala wajihi shine abin da wato yake kyan fuskar sa min kazarin na daga kazanta wannan huhi da makamancinsa wani ma tuki duna ومما توقدون عليه في النار ابتغاء اليتيم ومتاع زبد مثله wani ma tuki da abin da wato kuke gura wutarsa a yi kuke gura wuta wato kuke gura abin nan a cikin wuta alayhi gare shi min jawahirul ardi daga jawharorin ƙasa kansa haru kamar dinare wal biddati da azurfa wannan hasu da jarma wato kuna sa musu wato wuta ibtiga a hilyatin don wato neman wato kayan ado aw matayin ko wa'ansu kaya wato yan tafi ubihi yun tafi ubihi wato ko wa'ansu kayan da za a yi amfani da shi kal awani kamar korai wato idza uzibat idan aka narka ta wato wato idan aka narka ta domin wato shi dinare ko azurfa ko darma ba wanda zai amfani sai an sa masa wuta ai kaga wuta wato abu ne kamar wato abu ne mai ƙona abu to shi kuma ba zai kyau ba wato sai an sa masa wuta sannan zai kyau eh zabadun kumfa ce misul hu misalin sa ai misul zabadu saili wato misalin wato kumfa ce ta wannan gudun ruwan eh wato wa huwa huwa khubsu shine kazantarsa allaziyan fihil kiru wanda zigazigi yake wato kore shi eh to zai zama wato zigazigi yake kore shi sai wato an sa wuta wutan nan ta shiga cikin dinarin ta ta yi ta ta ta kona shi sannan to za ka ga wani abu ya fito a sama to wannan datti ne yake fitowa a sama to kamar wannan ruwan da yayyo ya aka yi ruwa masalan ruwa ya taho eh, ya taho yana gudu za ka ga ruwan ya ebo kara ne ya ebo takarda ya ebo da abubuwa na ƙazanta za ka gani to shi ma dinarin haka idan an sa masa wutar duk abin da yake na ƙazanta to zai taso sama za ka gan shi sai an yaɗe shi sannan za a samu asalin dinarin a ƙasa
كذلك يضرب الله الحق والباطل kazalika haka nan dai kazalika almaskur irin wancan na kafin ambato Allah yake saka misalin gaskiya da baɗi eh ai mislahu ma misalin su فأما الزبد فيذهب جفاء amma wannan kumfar amina sel daga gudun ruwan wa ma wuki da alaihi min aljawahir da abinda aka kunna masa wuta akan jawharorin nan to wannan kumfar ta sama da wa- da wannan kumfar da ruwa ya dauko da wannan dattin da kuma wannan ita kumfar da dinarin da aka sa masa wuta ita ma ta yiwo sama to baki ɗayan su fa ya zabu jifa'a zai tafi ya zama wato baɗini ne ai marmiyan biyi abin jefawa da shi bai da wani amfani za a kwashe shi ne a zubar وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض amma abin da zai amfani mutane min alba'i daga ruwan wal jawahir da jaharorin to shi kuma fayar ka fayar kusa ai yabka zai wanzu ne fil ardi a kasar domin ka zo ruwan dattin ne a sama amma ana kwashe wannan dattin za a samu ruwan a kasa to wannan ruwan na kasa shi zai amfani shi ne zai amfani ga mutane to haka ne shi ma jawharin idan aka kunna masa wuta wannan kazantar ta sama ita za a kwashe idan aka kwashe kasan shine jawharin shine abin da shine abin da ake nema eh كذلك يضرب الله dan الأمثال shi ne ya ce fahim kusbil ard abinda zai amma yamfa'un nasa abinda zai amfani mutane shi yamfu zai zama zai zama shi ne a ƙasa eh wato zamanin a zamani kazalikal batil haka nan ma abinda yake batili ya zama hillu yana ratsantsanewa wayan mahiku yana shafewa wayan ala ko da ya ɗaukaka eh duk abinda yake batili to zai zo zai tafi ne ba zai am- ba zai ba zai daɗe ba eh abinda yake wato gaskiya wato da yake amfani shine tabbas to shine wannan misalin da Allah ya- ya yi mana a cikin a cikin wannan ayoyin yanzu kun ga ai idan ruwan nan ya taho idan ruwa ya taho ya ɗebo wannan dattin ai wannan dattin shine a sama to wannan dattin ai bai da wani amfani amma da an kwashe ya da an kwashe wannan dattin ko iska ta zo ta tafi da shi to abin da zai amfani mutane shine a ƙasa shi wannan ba inda zai tafi hakanan dinaran ma idan ya sha wuta ya sha wuta wannan dattin da ya taso daga cikin dinar zai taho sama to shi ma wannan na saman bai da amfani kawai kwashe shi za a zubar da shi amma abin da zai amfani mutane to shi yana nan to shi ne haka gaskiya take duk abin da yake gaskiya yana nan ba inda zai je ita kuma ƙarya komin girmanta komin daɗewarta to za ta ratsantsane eh za kuma ta shafe ba za ta amfani ba gaskiya ita ce take tabbata abinda ba gaskiya ba ba zai tabbata ba to shi yasa wato kaga addinin musulunci akwai da yawa wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wato buɗi a ƙwaƙwalwarsu wanda da ba musulmi ba ne abinda suka fara kafa hujja da shi shine cewa manzo Allah da ya zo tun ba kafin wa'annan shekarun wajen shekara kamar talatin baya zuwa arba'in suke cewa manzo Allah da ya zo ya bayyana wajen shekararsa dubu da ɗari hudu addininsa har yanzu bai canja ba da addinin ba gaskiya ba ne to da wani abu ya canja a addinin to da yake gaskiya ne kaga shi ke nan shi ne yake tabbas addinin shi ne gaskiya babu abin da ya canja shi kamar yadda kwanakin baya ne bayani akwai wani mutum da ya zo zai shiga musulunci a ƙasar masar shi ne ce babban abin da ya burge shi shine da allah ya ce zalikar kitabu la raiba fihi eh ya ce shi a ce wannan ai in ba allah ba ba mai faɗa haka ya ce a ce wannan littafin da na aiko da shi babu gogondo ya ce ai ba wanda yake halittar da zai wani abu ya ce abin da ya yi babu wani abu da zai shiga cikin sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce to kuma tunda Allah ya ce larai ba fiye har yanzu bai canja ba tunda aka ya sauko da wannan Qur'anin ya ce larai ba fiye haka aka taho da shi shekara dubu da ɗari hudu da yankai babu wani abu da ya shigo cikinsa ya kawo wani canji a cikin alkur'ani to wannan yana daga cikin abin da ya sa wasu ma duk suka shiga addinin musulunci eh saboda babu canji to ita gaskiya ita ce take tabbata eh ƙarya ratsan-tsanewa take da kuma shafe ba inda take zuwa ita ƙarya eh shine yake cewa wato yake cewa wato yake cewa kazalikal baɗi eh baɗi ƙarya yar mahillu yana ratsan-tsanewa wa yar mahillu yana shafewa wa in ala koya ya ɗaukaka alal haƙi bisa gaskiya eh ai jiyan nan je je muka ga kisa annabi yusuf alaihi salam a ai wannan ta ashe mu darasi mu san meye gaskiya meye rashin gaskiya eh a kisan nan ta annabi yusuf da muka kare jiya ai duk waɗanda suka zo suka shirya ƙarerakin su da cutar su me me me me akibar karshen su ai karshen su kunya suka ci amma da yake shi annabi yusuf shine a gaskiya ba ga sai Allah ya tabbatar da shi ba eh zuwa shi abin da yake kai shine na gaskiya to da abin da yake na gaskiya to shi Allah yake tabbatarwa abin da yake ba na gaskiya ba baya baya tabbata eh shine ko da abin ya daukaka kaga shi annabi Yusuf shi kadai ne ɗan uwansa su goma sha biyu suka haɗa a kansa amma da Allah zai tabbatar da gaskiya duk baki ɗaya sai da sai da ya gama da su eh shi kadai eh shi ne ke cewa in alakoda wato ƙaryar ta ɗaukaka fi ba da alal haƙi akan gaskiya fi ba da lokaci a wasu lokatai eh domin ba za ta ɗaukaka akan gaskiya kuma ta daɗe ba ta zarce a sai dai ɗan wani lokaci sannan sai kuma ƙaryar sai ta bayyana shikenan sai a gama da ita wal haƙu amma gaskiya sabitin tabbatacciya ce baƙin mawanzarciya ce eh babu wani abin da zai zo ya shafa gaskiya duk abin da yake na gaskiya dole ka bar shi ka haƙura da shi
كذلك يبدئ الله الأمثال
irin wancanan ka abin ambato haka nan wato Allah yake yin bayanin al'amsal misalce misalce للذين استجابوا لربهم الحسنى alhusana ita ce aljanna ta tabbata lillazi na su jabu da rabbi ga wanda suka amsa kiran ubangijinsu ai a jabu suka amsa ubangijinsu bi ɗa'ati da biyayya والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به wanda ba su amsa masa ba ma'ana ba su amsa kiran ubangijinsu ba su ne kafirai la wannan lahun ma fil ardi jami'an wa mislahu ma abu lafta da wato abin da yake ƙasa wato abin da yake cikin ƙasa baki ɗaya da kuma misalin sa a ninka tare da shi to da za su iya fansar kansu za su fanshi kansu da shi min azab daga azaba da da akwai fansar to amma babu babu fansa eh ba za su iya fansar kansu ba أولئك لهم سوء الحساب wancanin ka mummunan hisabi ya wato ya tabbata gare su wa huwar mu'akhazatu shine wato ruko bi kulli ma amilu da dukkan abin da suka aikata shi ai la yughfaru minhu shay'un ba za a gafarta musu wani abu ba domin inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta shirku da shi duk wanda ya shirku da ubangiji Allah ba zai gafarta shi ba عن عائشة رضي الله an karɓo عنها daga na- na na aisha Allah ya da ita أن رسول الله صلى الله عليه cewa manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ليس أحد يحاسب يوم ba القيامة wani ɗaya da za a yi masa hisabi ranar alkiyama لا هلك sai dai ya halaka قلت kultu sai na ce أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا sai يسيرا ta ce da manzo Allah "Ah, ya rasulullahi ba Allah ya ce sofa ya hasabu hisaban yasiran ba فقال sai manzo Allah ya ce إنما ذلك العرض wancanan ka ardu shine bijirar da ai- ai- aiki ne na ardu Eh, ba wato ba a zo a ce a bude ba ai hisabi shine kamar ka zo gaban kwastan ga adakarka a ce to bude eh sai a ce a bude eh ka bude me yayi wannan me yayi wancan wannan ba a izinin a shigo da shi kasan nan ba wa ya ce ka shigo da shi wannan kwastan ake masa wannan ku an haramta shigo da shi ɗauri ake masa wannan kaza ake shine wannan munakasha amma arziki ne a zo ce wa wani an zo an zo lafiya ina kayan na ga ga to bismillah fushi ya yi ne wannan shine arziko eh حسابا يسيرا zaban yasira eh ولكن من نوقش في الحساب sai dai wanda duk aka yi masa bincike a hisabin da za a yi يهلك sai ya hal- halaka zai yi والمناقشة munakasha kuwa tattaunawa akan abubuwa والمناقشة الاستكساء في wato الحساب shine kai matuƙa cikin hisabi بحيث لا يترك منه شيء yadda ba za a bar wani abu ba duk abin da mutum ya za a bincika a yi فلا فلا يترك قليلا ولا ba za a كثيرا bar wato kaɗan ba ba za a bar mai yawa ba ومعنى الحديث ma'anar wannan hadisi أن المناقشة في الحساب cewa wato munakasha a cikin bincike a cikin hisabi وعدم المسا- المسامحة da barin rangwame a cikinsa مفض إلى الهلاك wato yana ja zuwa ga hallaka ودخول النار da kuma shiga wuta ولكن الله يعفو ويغفر Allah dai yana rangwame yana gabara ما دون الشرك لمن يشاء ko koma bayan shirku kuma yana gabara ga wanda ya so in dai ba shirku mutum ya yi ba قال النووي malam nawawi ya ce وهذا wannan لمن لم يحاسب نفسه في الدنيا wannan zai afku ne ga wanda bai wa kansa hisabi a duniya ba فيناقش في الصغيرة to والكبيرة wannan aka je lahira sai a yi musu wato bincike a kankare- a- a- a kankanni da mai yawa فأما من تاب وحاسب نفسه amma wanda ya tuba yi wa kansa hisabi tun zamu a tun a rayuwar duniya فلا يناقش wannan ba za a yi masa bincike ba alhamdulillah تخالف عمر وابو بكر na تخالف عمر وابو بكر sayyidina abubakar da sayyidina umar sun yi sabani قال ابو بكر sayyidina abubakar ya ce ان الحسنات من الله hasana wato kyawawan wato ladan kyawawan ayyuka daga allah yake والسيئات منا wato mummuna kuma daga wajen mu suke هذا كلام العارفين wannan zance ne na masana Allah قلت لكم ابو بكر غالب المعرفه wato na gaya muku dama abubakar wato ya fi rinjaye ga marifa قال عمر sai sai na umar ya ce الحسنات والسيئات كل من الله da kyakkyawa da mummuna duk daga Allah suke مالت فرقه مع ابي بكر na مالت فرقه مع ابي to بكر sai wasu jama'a suka karkata tare da sai na abubakar وفرقه مع عمر wasu kuma suka karkata ba tare da sai na umar فتحاكموا الى رسول الله to shikenan sai suka je neman hukunci gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال لهم رسول الله صلى sai الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce da su sa'aqabi bainakuma eh sa'aqabi bainakuma zan yi hukunci tsakaninku bima qadabihi israfilu baina jibril wa mika'il da abin da wato israfilu ya yi hukunci da shi tsakanin mika'ilu da mala'ika jibrilu amma jibrilu amma jibrilu kana yaqulu ma yaqulu abubakar a jibrilu shi ne yake faɗa ya faɗa abin da abubakar ya faɗa mika'ilu kana yaqulu ma yaqulu umar shi kuma mika'ilu shi ne ya faɗa abin da umar ya faɗa kana mata haka ma inda isra'il yayin da suka kai wato ƙara suka kai wato gun israfilu ya musu hukunci tsakaninsu ba bainahuma israfilu sai wato israfilu ya yi hukunci tsakaninsu wa wa ana sa'aqabi bainakuma bi nafsi ma qadabihi israfilu sai wato mazala sai ce tuni ma zan muku hukunci da abin da israfilu ya ya- ya- ya hukunci tsakanin jibrilu da mika'ilu alqadaru minallahi ya ce to kaddara daga Allah take khairuhu wa sharruhu alkhairinta da sharrinta law arada Allahu an la yusa da Allah yana nufin kar a saba masa ما خلق إبليس da bai halarci Iblis ba هذا معنى أن الحسنات والسيئات كل من الله wannan shine ma'anar kyawawa da munana duk daga Allah suke وهو الحق wannan shine gaskiya shi kenan alhamdulillah da shi shi wato duk wa'annan abubuwa wato akwai wato malaman da suka tace wa'annan malaman aƙida ko eh malaman wato aƙida sun sun tace wa'annan abubuwa sun maganganu a kansu eh to amma shi hisabi hisabi da ardu ka gani wato kowa duk wanda kaga ya tsere ko kuma ce duk wanda kaga an je hisabi ya tsallake to daga farla Allah shi sai farla Allah tabaraka wa ta'ala ko ba shine aka ce wani mutum ya yi mafarki alkiyama ta tashi da ya mafarkin alkiyama ta tashi to shi dama a rayuwarsa ta duniya mutum ne mai kokari duk wani abin da aka ce na alheri to sai ya yi shi duk abin da aka ce na alheri su sadaka su sallah su na filfili in ma an ce abin da za a yi goma ne shi ishirin ma yake yi Ayi. to ya je lahira da ya je lahira shi ke sai aka ce to abin da za a yi to ka zo ka shige ina kayan ka aka ce ga su a mafarkin ya ce zo shige ta sai shi ah kamar yayin shige in tafi ya ce ah ai ba sai an buɗe ba ce ah ai a buɗe a game ne mutum ya yi mutum ya yi aikin alheri ai yana da kyau a game ya yi suka ce ah yanzu ka kai wani aikin alheri ce ah na yi ba duk abin da aka ce ne na yi duk abin da aka ce kan ne na kauce masa in ka dai huce kan da ya bincika ya ce a shi sai ya bincika ya ce to sai Allah ta baraka ta'ala sai ce da su to a yi masa hisabi sai aka ce to abinda za a yi tuko abubuwan da Allah ya yi masa to ya biya su tuko kafin a zo kuma shi a ga me zai wa Allah domin Allah ya masa ni'imomi to da me zai biya su sai aka ce da aka ɗauko gashin gira guda ɗaya sai duk abin da ya bai biya wannan ni'imar ba da aka ɗora abin da ya yi duk abin da yake cewa ya yi aka zo aka ɗora a kan sikeli da ni'imar da Allah ya masa na gashin gira sai ga wannan wato ni'imar tarin jayo wa'annan kayan wa'annan duk aikin da ya bai biya wannan ba to ba a zo ido ba ba a zo kai ba ba a zo hannu ba ba a zo shekar iska ba ba a zo abincin da Allah ya bashi ba daman ma da ya bashi ya masa bautar ai sai da Allah ya bashi dama ko ya halice shi ya bashi lafiya eh sannan ya samu dama ma ya bautar me ya nasa a ciki ai ba da wani abu nasa a ciki ka gani to saboda haka duk da aka zo baki ɗaya sai ga bai da komai sai ce to ai yanzu na yarda sai sun an ce a dai bari da yayin da sai ce a Allah na yarda a kura sai kuma ya zama da ban baki yake to shine da yawa gari yawa da gari yawa gari ya farka daga bacci to shine sai tara alwajirai ce to jama'a mi ta neman farallan Allah eh mi ta neman farallan Allah shi ba inda za mu shiga ba farallan Allah shi duk wannan abin da muke kan mu ɗauke shi cewa mun biya Allah abin da yake to kaga Allah ya taimake shi ya masa tadaruki ya zo ya shiga cikin cikin wato balla ta ubangiji eh shi yasa duk mu koma ga Allah mu ta addu'a Allah ya lullube mu da rahama eh shi yasa ake cewa duk wanda aka yi masa hisabi to ya halaka dan ba wanda za a zo a ce abinci ga kayan sa ya tsira babu shi eh babu shi eh to idan kana an ce sahabban manzo Allah ma arzu za a yi musu ba an ce wata rana mazala yana zaune a cikin sahabbai ba yake cewa farkon wanda za a yi wa ardu ya shiga aljanna umar su sai na umar shi shi za a fara kawo kayansa a ce to kayan umar ne wannan a fice da shi to umar kenan an ce kayansa ba abinci gawa a fice da shi eh to ya sauran mutane ya sauran halitta ya imanin umar ya zama mutum mai karfin imani irin umar eh ka gani an ce to an ga kayansa shi kenan ya wuce ai ka ga ba ba ba ba ba ba umar a sahabban ba shine na biyu ba ai shine na biyu eh daga sayyidina abubakar sai shi ko to sannan ga falalolin da yake da su umar ya halarci abubuwa da yawa na na na yaƙe yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin matsayinsa a gun manzo Allah da irin ra'ayoyinsa da irin shawarwarin da yake bayarwa kuma Allah ya yarda da shawarwarin amma aka ce ardu za a yi masa eh haka in kuma kowa ma bai kowa ma sai ya ta kansa eh saboda haka wajibi ne mu- mu tara hankali sosai wato duk wannan rayuwar da ake yi shi yasa nake ta faɗa da'ima abun karatu ce Allah tabaraka wataala duk sanda za a yi karatu da wuya kwana ɗaya biyu uku ba a yi mana magana tashin alkiyama ba da wuya kwana ɗaya biyu Allah bai ce za a yi tashin alkiyama ba yana ta maimaita tashin alkiyama saboda ba a yi shiri shi maganar tashin alkiyama ba a can za a shirya mata ba a nan za a shirya a nan za ka shirya mata ka je ka taru wannan yini ka gani to saboda haka shi yasa ubangiji yake ta nuna muhimmancin shi yasa kafirai ma farkon abin da suka fara inkari da sun inkarin tauhidi sai su inkari ya za a ce an mutu an dawo ai haka wannan inkarin suke yi to saboda haka dole yan uwa mu tara hankalinmu mu san cewa fa wani ne yana zuwa eh wanda sai wanda Allah ya tadarushin sa Allah ya mana tadarushi eh to bismillah wa ma'awahum jahannam to ina muka tsaya ulaika lahum su'ul hisab wa zaraka wa tumuna hisab ya tabbata gare su shine al-mu'akhadatu ruqu bi kulli ma amilu da dukkan abin da suka aikata shi la yukfaru minhu shay'un ba za a gafarta wani abu daga cikin sa ba makoma su ita ce wutar jahannama wa bisal mihad wa wa bisal mihad shimfiɗa ta munana wato ita wato jahannama hiya ita wannan zala wannan aya mai zuwa ta sauka fi hamza ta cikin sayyidina hamza wa abi jahal da abi jahal Mhm.
هذا من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى shin yanzu wanda ya san wato abu manya alama yanzu wanda shin wanda ya san anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq kai dai abin da aka saukar maka daga ubangijin ka shine gaskiya fa amana bihi ya imani da shi shine hamzatu kenan sai na hamza kaman huwa amma ya zama kaman wanda yake makaho la ya alamu bai san wannan bai san shi ba wala yumin bihi kuma ba zai imani da shi ba la ai ba za su zama ɗaya ba shine abu jahil eh hamzatu da abu jahil za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba mhm.
إنما يتذكر أولو الألباب kaɗai dai ma'abuta hankali su ne suke wa'aztuwa الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق su ne wanda suke cika alkawari wato suke cika alkawarin Allah al-ma'khus alaihim wanda aka riga a kansu wahum fi alamin zarri sun suna cikin alamin zarri aw wato kullu ahadin ko kuma dukkan ma wani alkawari wala yanqudun al-misaq ba sa warware alkawari bi tarkil imani da barin imani aw al-fara'id ko kuma barin farillai والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب alhisab su ne wanda suke sadar da abu- abin da ubangiji ya uma- ya umarni a sadar da shi min imani daga imani war rahim da zumunta wa gairi zalika da wani wannan wa yakhshawna rabbahum kuma suke tsoron ubangijinsu ai wa idahu suke tsoron narkonsa wa yakhafuna su alhisabi kuma suke tsoron mummunan hisabi ai takaddama musu irin wannan wato irin sa ya gabata a gaba kun ga ai ai na za a yi hisabi ai a lahira za a yi hisabi to wannan yana tabbatar mana da maganar tashin alkiyama والذين صبروا الدعاء نعم.
وربهم وهي صفات أهل الإيمان حقيقة wannan ita ce sifofin a shafi na to mu je mu je ال- الوفاء wahiyya mai a farko نعم وصف- وصفهم بهذه الصفات wahiyya sifatu ahlul imani hakikatan نعم ita ce sifofin masu imani na hakika الوفاء cika alkawari والوصل da sada zumunta وصل ما أمر الله به أن shine يفعل sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi وهو أنواع shi wannan wato sadarwar nau'i nau'i ne الأول الإيمان al'awwal na farko shine al'imanu billahi tabaraka wa ta'ala imani da Allah tabaraka wa ta'ala والإيمان بجميع da أنبيائه kuma imani da dukkan annabawansa ورسله da manzanninsa da وكتبه littattafansa ومحبة da kuma الصالحين son mutane na gari da وصحبتهم kuma abotakarsu da kuma وزيارتهم ziyararsu mahabbata li ikhwani da son kuma ɗan uwa da kuma son iyon uwa a cikin Allah tabaraka wa ta'ala min hadha al-wasli wa min hadal wasu daga wannan sa- wato sadarwar ne silatul rahimi aka samu wato sadar da zumunta ar-rahimu wato zumunta aqsama Allah Allah ya yi rantsuwa
aqsama Allah laha to Allah ya raba ta raba ne نعم أقسم الله لها أنه يصل من shi وصلها ne aksam Allahu laha Allah ya rantse gare ta أنه يصل annahu cewa shi ne zai sadar da wanda duk ya sadar zumunta ويقطع من kuma قطعها zai yanke duk wanda ya yanke ta وصلة الرحم sadar da zumunta على أوجه tana bisa fusaku منها yana daga cikinta الهدية wato samun abin da za a yi hadiya نعم إن كان الواصل غنيا idan shi mai sada zumunta ya zama mawadaci ne والموصول wanda فقيرا za a je a sada zumunta a wajensa kuma ya zama mabukaci ne نعم فالوصل بالهدية wato zumunta da hadiya والتحف da wato abubuwa da wato na wato na na tarihi kenan da وبالزيارة kuma ziyara da وبالمكاتبة kuma rubuceceniya أي تبادل الرسائل shine wato mai rubuceceniyar wasiƙu نعم كل هذا dukkan wannan داخل في الوصل ya shiga cikin wato sada zumunta ومنها yana daga cikin sada zumunta عيادة المرضى gai da mara lafiya gai da marasa lafiya نعم وإذا زار أخا في الله idan ya تبارك ziyarci وتعالى dan uwa a cikin Allah tabaraka wa ta'ala وفهم أنه يتأنس ببقائه ya fahimci cewa shi yana ɗebe yana ɗebe kewa da zamansa da zamansa a wajensa نعم وطول المكث معه مندوب wato da- wato daɗewar zama a wajensa mandubin har abun so ne نعم وإذا وجده idan ya same shi أن- نعم مشغولا ya بالله shagala billahi da Allah أو ko da بأعماله ayyukansa أو بجوائه au bi- Hawaii.
hawaii ko ko da bukatunsa hajojinsa ويقصر to الزيارة ya kamata ya gajarta ziyarar نعم كذلك wato wato المريض in aka je allura kenan نعم sai an lura نعم wato abin da take bukata to shi za a yi نعم eh ka a zo kuma garin ziyara kuma a yi wani laifin eh نعم mhm.
نعم كذلك المريض haka nan mara lafiya إذا عاده idan ya je duba shi ووجده يتأنس به ya same shi yana ɗebe kewa da shi ويجد الخفة yana samun مقابلته.
sauƙi wato da muƙa da haɗuwa da shi يندب له حدود المكث to عنده.
an so da shi an so masa ya daɗe wato ya samu dogon zama inda hu a wajensa نعم وإذا رأى أنه يتضرر idan ya ga kuma cewa shi yana cutuwa fitilusi da zamansa tare da shi ينبغي له أن ينصرف عنه to ya kamata gare shi an yan sarrafa an ya juya gabaransa ya tashi ya kyale shi نعم ومن الوصل yana daga cikin sada zumunta المواصلة في الله تبارك shine وتعالى wato saduwa billahi a cikin Allah tabaraka wa ta'ala وحسن da المعاملة kyakkyawan mu'amala مع كل مخلوق tare da dukkan abin halitta ولو ko كلبا da kare ne ولو دجاجة ko da kaza ce نعم من أحسن إلى كل مخلوق wanda dai ya kyautata ga- ga dukkan wani abin halitta وأساء على دجاجة amma ya muna na a bisa ko da kaza ce فلم يكتب من المحسنين ba za a حقيقة.
ruba shi ba za a rubuta shi a cikin masu kyautatawa ba na hakika نعم يروى أن الرسول صلى الله عليه an وسلم rawato hadisi daga annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama أن امرأة cewa wata mata دخلت النار ta shiga wuta في هرة saboda wato kyanwa ربطتها da ta daure ta ولا هي أدعمتها ita bata ciyar da ita bata bata abinci ba ولا هي ita أطلقتها kuma bata sake ta ba تأكل من خشاش ta je ta الأرض ci wato daga wato ciyawa ƙasa كان أويس القرني wai su karni ya zamo من كبار daga العارفين wato manyan masana Allah نعم كان يعيش ya zamo yana rayuwa بما يلتقط من da المذاهب abinda wato yake tsuntsuntowa a juji ذهب يوما إلى مزبلة wata rana ya tafi zuwa ga juji يلتقط حبات يأكلها yana tsintsinta wato wasu ƙwayoyi don ya ci فلقي هناك كلبا sai ya haɗu da wani kare hunaka a wurin jujin نعم فصار الكلب ينبه sai wato karen ya zama yana masa haushi نعم يقول له yana cewa da shi لا تنبهني kakkai min wato haushi كل ما يليك ka ci abin da yake gabanka وآكل ما مما يليني ni ma in ci abin da yake gabana al'ana yanzu lana lana alamu ba ma ba mu sani ba hal anta afdalu minni kai ne ka fi ni am ana afdalu minka ko ni ne na fi ka kai kare idan zahabna ila al-akhirati idan muka tafi zuwa ga lahira wajustu sirata na tsallake sirati fa ana khairun minka wani na fi ka wa illam anjuzu sirata in ba tsallake sirati ba fa anta khairun to minni kai ka fi ni kai ka fi kai ne ka fi ni nam yata'awwalu wato ya ta'awwalu da
at-ta'wil a'a nufi na nam haɗi yake da wancan nam eh Eh? to yana tawili nam ulaika hum khairul bariyah wancanan ka su ne biyayyen wato halitta wa ulaika hum sharrul wancanan bariyah ka su ne shirin halitta لأن الإنسان domin mutum a haɗe yake ko إيه نعم to domin mutum إذا سعد idan ya arzuta فهو خير البرية shine biyayyen halitta وإذا شقي idan kuma ya zama shaƙi فهو شر البرية shine mafi shirin halitta يقول له zai ce da shi نعم إذا جزت الصراط idan wato na tsallake siraɗi فأنا خير منك ni ne na fi ka وإن لم أجز in ba tsallake ba فأنت خير kai مني ne ka fi ni ننظر ذلك اليوم nan ta ziru zalika yawma نعم nan ta ziru ننتظر ذلك اليوم wato mu saurari wannan yini نعم هذا كلا wannan baki daya داخل في wato mai shiga ne fi wallazin ya shiru na mamar lafi ya yi ya kyau Zai musamman wurin tsayawa.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
wallazina sabaru wanda suka yi haƙuri ala ɗa'ati bisa ɗa'a eh, wato wal bala'i da bala'i wa annal ma'asiyati suka yi haƙuri ga barin sabo ibtiga a wajen lahi dan neman zatin wato ubangijin su lagai wato lagai rihi ba wani sabon min agrarar duniya min a aradar duniya daga urular duniya wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu suka ce fi ɗa'ati cikin biyayya suka ci da mimma da saka namu daga abin da muka arzuta su sirran aboye wa alaniyatan da bayyane ويقرؤون بالحسنة ويقولون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدين ويقرؤون سنا إجي wato asai a tammuna bil hasanatu da kyakkyawa ma'ana suna ije kal jahili kamar su ije jahilci bil hilmi da hakuri in wani ne musu wauta to sai su yi hakuri wal aza kuma suna ije azabi cuta bi sabr da hakuri in wani ya cuce su sai su hakura to kaga wa'annan to ulaika lahum uqbad dar wancan naka su ne suke da wato kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan gida na ƙarshe ai al'aqibatul mahmudatu ita ce wato ƙarshe wacce take abin yabo fi daril akhirati a gidan lahira wacce ce ita جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ita ce aljannar zama yadkhuluna za su shige ta hunsu wa man salaha da wanda ya imani min abiya ba min abaihim daga iyayensu wa azwajihim da matekunsu wa zurriyatihim da zuriyoyinsu wa in lam ya'malu ko da ba su yi aiki ba bi amalihim da aikinsu ya kunu za su kasance bi darajatihim a cikin darajojinsu takrumatan dan girmamawa lahum gare su والملائكة يدخلون عليهم من kulli كل bab باب mala'iku kuma za su rika shiga wajen su min kulli babin daga kowace koba min abwabil jannati daga kofofin aljanna aw al qusur ko kuma daga cikin wato wato gidajen wato da aka ba su eh, awwal awwal dukulin farkon shigar su litani'ati dan wato sai musu wato tahani'a ya kuluna suna cewa da su salamu سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى sai الدار amince ya tabbata gare ku hazan sawabu wannan sakamako kun same shi ne kun same shi ne bi ma sabartun ai saboda hakurin ku fi duniya a duniya fa ni ma uqubar dar ma dallan wato uqubar dar wato gidan kashi ai uba kun karshen ku wato wannan gida da kuka samu a karshen ku to wannan abin ai muku murna ne والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار to wallazin ya yankudu na hadalla ka ga wanda suke warware alkawarin Allah bayan kulla shi suke kuma yanke abin da Allah ya umarni a sadi da shi kuma suke barna a cikin ƙasa bil kufur da kafirci wal ma'asi da sabo to wancanan kalla an ta Allah ta tabbata gare su ai albudi nisa min rahmatullahi daga rahma Allah wala hum su adda mummunan gida ya tabbata gare su ai al'aqibatu sayyi'atu wato karshe wa tiki mummuna الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر to karshe mummuna ita ce wutar jahannama Allah shine yake shimfiɗa arziki ya yarwata shi liman ya sha'u ga wanda ya so kuma yake kuntata shi liman ya sha'u ya- liman ya sha'u ga wanda ya so to mu da Allah ka yarwata mana amin
وفرحوا بالحياة الدنيا mutanen maka sun yi farin ciki farin ciki irin na girman kai bil hayatid dunya da rayuwar duniya ai bi ma na luhu da abinda suka same shi fiha a cikin ta وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع rayuwar duniya ba ta kasance ba fi jambi hayatul akhirati dangane da rayuwar lahira illa mata sai dai dan jin daɗi ne ai sai illa mata ai sai dan jin daɗi ai shehu sai dai dan abu ne wato kalilun kaɗan yuta mutu bihi da ake dan jin daɗi da shi waya samu kuma ya tafi ya ƙare ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه wanda suka yi kafirci daga cikin mutanen maka suna cewa me ya hana wanzu alaihi ayatun a saukar masa da aya ma'ana a saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya min rabihi daga ubangijinsa kamar sanda irin ta annabi musa walid da hannu irin na annabi musa wannan ƙasa tagaya da taguwa irin ta annabi salihu قل الله قل إن الله يضل من يشاء ka ce musu allah yana batar da wanda ya so ya lalahu batarwa- batar- batarsa falatu mini an hul ayatu shay'an wato saukar ayoyi ba za ta wadatar masa da komai ba ويهدي إليه من kuma أناب ubangiji shi yake shiryarwa wato yake shiryar da wato wanda yake komawa zuwa gare shi ai ila dini yake koma zuwa ga addinin sa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله allazina amanu wato allazina amanu wayanda suka yi imani kuma wato zukatan su suke nutsuwa bi zikrillah da ambaton Allah ai wa adihi alqawrin sa ألا بذكر الله تطمئن tatma'innul qulu ala kusani da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa ai qulubul mu'mina amma fa zukatan mu'minai الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ma'a مآب waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari to shine mubta da labarinsa duba wato ai masdarun ne min al-qayyib shi duba dinnan aw shajarun ko kuma wato wata itaciya ce bil jannati a cikin aljanna yasiru rakib fi dalbi wato zillaha mahayi yana tafiya a cikin wato inuwata mi'ata amin shekara 100 na wannan wato ma ya dauha an ya bi shekara 100 ba zai iya yanke ta bai yanke wato inuwa bai je ƙarshen inuwa ba eh to lahum wato wannan duba ta tabbata gare su duba lahu wannan wato aljanna da wannan jin daɗin to ta tabbata gare shi yasa ya ce wani jin amanu amin da salih duba lahu wato farin ciki ya tabbata gare shi wa husna ma'abin da kyakkyawan marjin makoma alhamdulillah
آمين.
alhamdulillah sai mu kula salatul fatiha uku uku.
صلاة الفاتح أخذ
wallahu sha'a قل هو الله شاء
wallahu sha'a قل هو الله شاء
wallahu sha'a قل هو الله شاء
wallahu uku قل هو الله أخذ
sai kuma karatun Allah ya same mu shi salatu fati
صلاة الفاتح shugabannin mu na musulunci Allah ya taimake su Allah ya sa adalci cikin zuciya salatu fati صلاة الفاتح
marasa lafiya ma Allah ba su lafiya marasa lafiya Allah ya inganta ta salatu fati صلاة الفاتح tafiyan ma Allah ta su lafiya za su lafiya salatu salatu fati صلاة الفاتح
wannan rashin tsaro Allah ya muna magana Allah ya tsare mu da tsare mu salatu fati صلاة الفاتح
Allah ya mana maganin wannan kunci Allah ba mu yarda salatu salatu salatu fati صلاة الفاتح
yaran mu Allah ya shirye su Allah ya sa da su zukatan su salatu fati صلاة الفاتح
duk wanda ya zama zanen Allah ya masa salatu fati صلاة الفاتح
wanda suka aiko ne ba addu'a ya masa salatu fati صلاة الفاتح
salatu fati
صلاة الفاتح salatu fati
صلاة الفاتح
Fatiha da salatu fati فاتحة صلاة الفاتح
Allah ya sani sani
ربنا فاكن نفسنا وقنا ما لا تحمل علينا ذلك وما ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله